yau'idu asalin yasilu yausilu asalin aid iu aid asalin sil shine iu sil to shine sai aka cire wawu wato harfin illan sai aka cire shi a mudari da kuma amru gaba daya amma idan shi fi'ilul misal din yana babi ne na fataha min babi fataha ya tahu to a wannan lokaci tana da wajihi guda biyu ne imma imma ka bar wawdin a mudari ko ka cire shi waɗannan su dai kuma wasu adadi ne wanda ba su kai goma ba ma ba su da yawa fi'ili misali wanda yake zuwa min babi fataha yake zuwa min babi fataha ba su da yawa wasu daga cikin misalan su za ka ce wajala yaujalu ka faɗi waudin yaujalu ko ka ce yajalu duk ja'izi ne za ka ce wa wajila za ka ce za ka ce wajila yaujalu ijal waji'a yauja'u ija su ma suna babin jaraba ne illa iyaka hukuncin su su waɗannan su ilai za ka iya barin woɗin ne za ka iya barin woɗin a mudari'i da amru illa iyaka a mudari'i a amru za ka canja woɗin zuwa ya'u ka ce ijal ko ija saboda ne saboda wauce ta zo bayan kasara to sai aka juya waudin zuwa ya'un a bisa ka'idodin da muka karanta na baya wannan shine lugha fusha a ciki zaka ce wajila yaujalu ijal waji'a yauja'u ija waɗannan fi'ilai din ba su da yawa waɗanda ake barin waudin a mudari da amru ka lura a nan an bar waudin a mudari a waudinsa amma a amru sai aka canja waudin zuwa ya saboda an samu dalilin yin hakan shine shine a samun kasara a bayan samun kasara a bayan wau ijad asalin sa iwjal ija asalin sa iwja ba a barin wawu mai sukun bayan kasara sai dai a mayar da shi ya'u ku shine aka mayar da shi zuwa zuwa ya'u alqa'ida تضاف فاء المثال المجرد في المضارع والأمر إذا كان واويا مكسور العين في المضارع يشي أنا شري فاء المثال المجرد أبن لساش المجرد وند يكي سورنسا وند باقالا متحرفي كوليبا amma idan za'ida ne ba a cirewa ba a cirewa misali za ka ce wa'ada za ka ce yuwa'idu yuwa'idu yuwa'idu za ka ce hakan za ka ce au'ada au'ada yu'idu haka za ka ce idan akwai harfin harfu harfu za'id ba a cire wadin shi yasa yace al-mujarrad fil mudari'i wal amri za a cire a mudari'i da amru idza kana wawiyan idan misalin ya kasance mai waune maksural aini kuma ainun dinsa harafinsa na biyu to yana da kasara fil mudari a mudari to a wannan lokaci za a cire shi makomin wannan shine idan harafinsa na biyu ainunsa yana da fataha to kenan yana babi na na fataha ya taho to a wannan lokaci ba za a cire wadun ba ba za a cire wadun ba kaman misali na biyu da yace wajila yana babu na fariha ta ya kwado kaman wajila yau jalu a wannan lokaci ba za a cire shi ba ba za a cire wudun ba saboda yana babin fariha ya farahu ainun din shi din fataha yake da shi ba kasara yake da shi ba ba a cire wudun wanda ainun din yake da kasara to shine ake cire wau haka nan za a cire wau din a amru za a cire wau din a amru a nan kenan za ka gane cewa misalin ya kasance mazidi yana da harfin za'ida a ciki ba za a cire wau a mubari ko a amru ba haka nan idan misalin ya kasance ya'i ne me ya ne kamar irin su yasara za ka ce ya yi saru a wannan lokaci ba za ka cire ba saboda ya'i ne shi yasa yake idza kana wawiyan haka nan idan misalin a mudari'i ainun din shi fataha ne da shi nan ma ba za a cire wawun ba kamar yadda ka gani a majmu'a na biyu aka ce wajila yaujalu aka ce waji'a yauja'u aka ki cire wawun saboda shi ainun din shi a mudari'i ya kasance ya kasance yana da fataha ne ba kasara ba idan waɗannan tawabi suka haɗu wato na farko ya kasance mujarradi ne na biyu ya kasance wawi ne na uku ya kasance ainihin din shi yana da kasara mubari'i to waɗannan in sun haɗu za ka cire wauɗin idan ka rasa ɗaya daga cikin waɗannan to ba za ka cire wauɗin a misal ba wannan kenan a fi'ili da ake kiran shi da suna al-misal sai hukuncin al-ajwaf al-ajwaf idan muka ce wa fi'ili ajwa shi ne fi'ilin da tsakiyansa zai kasance harfin illa wannan harfin illan in ma ya kasance wau ne wa in ma ya kasance ya ne baya kasancewa alif in ka in ka ganshi a alif to wau din ne aka juya shi ya zamanto alif ko ya din aka juya ya zamanto alif misalin mai wau shi ne kamar ka ce kala ya kulu ko bala ya bulu ko jala ya dulu ko hala ya hudu irin wannan misalin me ya kamar ka ce ba'a ya bi'u ka ce mala ya nilu irin wannan to shi ne me ya kenan me ya al'amsila misalai bala ya sulu sultu rama ya rumu rumtu kafa ya kafu خفت خفت ما لا يميل ملت ملت عاش يعيش عشت حار يحار سرت ana abin da yake nufi shi ne shi fi'ili da muka ce ajuwa shi wanda tsakiyarsa harfu illa ne idan ka danganta miki damiri na rufu'a mai wasali kusan damiri na rufu'a din akwai mai wasali akwai mai sukuni misali idan ka ce kul tu tu wannan tudin daliri ne na rufuwa ne wasali haka in ka ce kulta ka ce kulti duk daliri ne na rufuwa ne wasali haka idan ka ce fa'alna wannan nunu din daliri ne na rufuwa wanda yake da wasali akwai daliri na rufuwa wanda yake da sukuni kamar alif isnaini in ka ce zaraba wannan alif din daliri ne na rufuwa amma mai sukuni haka nan yawon mukhataba idribi haka nan wawun jama'a idribu duk dalili ne na rukuwa wanda yake da sukuni ko idan fi'ili ajwa fi ya hadu da dalili na rukuwa wanda yake da wasali wanda yake da wasali kan kaman ka ce kultu ko kulti ko kulta ko kulna irin wannan to sai ka duba fi'ilin a wanne babi yake sai ka duba fi'ilin a wanne babi yake idan fi'ilin yana babi idan fi'ilin yana babi na nasara nasara kaman qala yaqulu asalin sa qawala yaqulu min babi nasara yansuru da wannan lokaci fa'ul kalima din fa'in harafi na farko na fi'il ajwab din sai ka bashi damma sai ka bashi damma idan kuma fi'ilin ka duba yana babi fariha ya furafu ne ko kuma babin daraba ya duribu ne wannan fa'ul kalima harafi na farko na fi'il ajwab din in ya hadu da damiru rafi'in mutaharrik ko mutaharrak sai ka dauko kasara sai ka bashi misali kamar ka ce kafa hiftu zaka ce zaka ce kuftu ba kafa kafa hiftu saboda yana babin fariha ya farahu ne zaka ce kawifa ya kuwafu ne asalin sa kawifa ya kuwafu haka nan wanda yake babin zaraba ya daribu kaman mala yamilu asalin sa mayala yamzilu kaman zaraba ya daribu sai ka ce miltu sai ka ce miltu to shine take gani anan misali na farko da na biyu sala yasulu sai ce suntu sai ya ce rama ya rumu sai ce rumtu tutun shi ne damiru rafi mutaharrakin sai ce kafa ya kafu sai ce khiftu khiftu da yace ma la yamilu ma sai yace biltu da yace aka ya ishu ma yace ishu da yace hara ya haru ma sai yace shirku saboda hara ya haru shi ma yana babu fariha ya farahu ne alqaida idza usnida al-madi al-ajwaf idan aka danganta madi ajwafi shi al-madi wanda tsakin sa harfin illa ne ila damiri raf'il mutaharrak zuwa damiri na rufu'a haka ce damiri na rufu'a shine damirin da duk inda ka ganshi yana mahalli ne na rufu'a imma fa'ili ne wa imma na'ibul fa'ili ne mahalli na rufu'a mutaharrak wanda yake da wasali ba wanda yake da sukuni ba yace hurrikat fa'uhu bi dammi sai ayi wa fa'insa ma'ana harafinsa na farko wasali da damma in kana min babi nasara in yana babi na nasara kamar da muka bayyana na baya wa bil kasri sai kai wa fadinsa wato harafinsa na farko wasali na kasara in kana min babi daraba in yana babi na daraba aw fariha ko kuma yana babi na fariha sai kai ma fadin shi harafinsa na farkon sai kai mishi kasara dalilin wannan shine saboda ana so a san asalin kalmomi asalin kalmomi yanzu misali idan na kan ce maka kala ya kulu ajwa ne wawu to idan na ce kultu wawudin na cire wawudin da ya fito a ya kulu babu na cire to ta yaya za a gane cewa an cire wau to sai na ce kultu ba wa faɗin damma ba ka ga a filin mudari'insa wato kafin ɗin da anan na ba shi damma na ce ku ɗin a filin mudari'i ma yana da damma ya kulu yana da damma sannan bayan wannan damman sai aka samu wawu ya kulu to damman da na kawo na sa a nan na ce kultu ko na ce kultu ina so nuna maka cewa akwai wau ɗin da na cire ina so nuna wannan ne to haka nan idan idan kuma idan kuma ya kasance me wau ne amma yana babi na yana babi na fariha ya farabu abin da nake so na nuna maka da wannan kasara din ina so in nuna maka babi sani misali idan nace maka khafa ya khafu yana zuwa babi daban-daban daga cikin babin da yake zuwa yana zuwa babi na fariha ya farahu in na ce yana babin fariha ya farahu asalinsa kawifa ya kuwaku ne kawifa ya kuwaku to idan na ce hitu hitu din na nuna maka babin da yake babin da yake kawifa din ne kasara din wau din kawi din shi ne na ɗauka na kaiwa faɗin ka'un ɗin kenan don me don ka san da wanne babi yake sai na ce histu sai ka san don ka san da wanne babi yake na ce histu saboda sanin babi fi'ili a wannan lokaci din shi ne ya fi muhimmanci fiye da sanin asalinsa a gani ka gane abu biyu ne ya haɗu ma in ka ce saurifa ya kuwa ku kana so ka san abu guda biyu ne to kana so ka san asalin alif din kafa din da alif din ya kafin nan wawu ne ko ya ne kana so ka san da wannan kamar yadda kana so ka san babin kafa ya kafa din kaga abu biyu sun haɗu ba to ba zai yi kuma kowanne ka sani ba a wannan wajen ba zai yi ba to sai aka ce to a duba wanne ne sanin sa yake muhimmanci in ana so a sanar da kai asalin alif din khafa da ya kafu ne sai dai a ce kuftu saboda damma shi ne yake tafiya tare da wawu sai ka gane cewa he alif din khafa ya kafu din wawu ne idan kuma ana so a nuna maka babin da kafa ya kafu din yake sai dai a ce ma kuftu to lokaci guda ba zai yi a ce kuftu kuma kuftu ba sai aka ce to ai sanin babi shi ya fi muhimmanci a kan sanin asalin alifi to saboda haka sai aka ce fetu sai aka zo aka ce fetu kenan to kaga kenan yi wa faɗin kalma lokacin da damiri na rufu'a mutaharrak ya haɗu da shi ɗin imma saboda ka san asalin alifin da aka canza shi wa imma saboda ka san babinsa haka misali don ka ce mala ya yi ka ce mala ya yi sai ka ce mintu wannan kasaran yana nuna maka asalin alifin mala ɗin yali mayala yana so ya nuna maka kuma babu daraba yadribu mala yadilu kenan zai zamanto mayala yamilu kenan haka na aka ya ishi haka na hara hara ya haru da kuma hirtu hara da ya haru da hirtu kaman kafa da ya kafu da kifu ne wanda muka yi bayani a kansa na baya kenan idan aji wasu ya zo maka da damiri na rufu'a wanda yake da wasali to za ka ba wa faɗin damma in yana babin nasara yanzu dan a san asalinsa za ka ba shi kasara in yana babin fariha ya furahu dan a san babinsa za ka ba shi kasara in yana babin zaraba ya diribu saboda a san asalinsa waɗannan abubuwa ne guda uku wanda muka karanta a wannan darasi din sai dai idan idan ya zo ya kasance idan a idan lafazi guda biyu kake jin tsoron za su haɗu sai ka canja sai ka canja babi misali wannan idan na ce kuntu idan ina nufin kultun nan kultun na ce ni na faɗa to sai in ce kultu idan kuma wannan kultu din nan na ɗauko shi ne daga kila da yuqalu to sai in ce kiltu saboda kultu din in ma ya kace kultu ba fi ma fi bane kamar da rabtu ko nasartu to idan shi kultun nan a ina na samo shi na samo shi daga kala ya kulu ne fili ma'alumi ko na samo shi ne daga kila ya kalu in ka ce kala ya fada ya kulu yana fada kila an ce ko an fada yuqalu ana fada na ɓoye ko ba a san wanda ya fada din ba to idan daga kala ya kulu an san wanda ya fadan ne na ɗauko sai in ce kultu kultu kultu amma idan na ɗauko shi daga kila yuqalu ne sai in canja shi in ce kiltu sai ce kiltu me yasa na canja saboda a san ba a san da wannan kultu din daga kala ya kulu ne kiltu din daga kila kila ba ka ga kiltu na ce kiltu kasara shi ne zai ba ka zai ma isharar zuwa kila kila kintu an gaya min kenan kuntu kuma ni da kaina ne na faɗa haka idan kuma me ya ne misali asha ya ishi in daga asha ya ishu ne sai in ce istu sai in ce istu amma idan daga isha yu'atu ne fa shi kuma in ce ushtu ce bi'a yuba'u sai in ce bu'tu bu'tu sai in canja sai in canja babu dan ne saboda a san da menene ma'anar abin da nake faɗa da to idan ba ta wannan hanya bane in ma in ma'alumi ne za ka ji ka'idan da muka faɗa idan kuma majhuli ne za ka juya za ka musanya shi za ka canja bajin gaba daya wannan shine hukuncin ajwafi alqaida idza usnida al-madi al-ajwafu ila damiri raf'in mutaharrak حركت فاؤه بالدم إن كان من باب نصرة كما عند بيان سيئة باتا وبالكسر إن كان من باب ضرب أو فرها بين أكو النافسي فيل نافسي إذا أكت وفيل نافسي شين فيل دا يا إنسى وسهرة إنسى نكر شيء حرف الإلاني حرف نكر شيء لا من إنسى حرف الإلاني إن وولي sai a ce wawun iyani sai a ce ya'i baya zuwa ali baya zuwa ali in wauni ya'i in ya ne sai a ce ya'i shi kuma me ya hukunci ta al'amsila misalai sai ka ce kashitu sai ka ce kashu na hutu sai ka ce na hu halautu sai ka ce halau qadaitu sai ka ce qadau istad'aitu sai ka ce istad'au samatil bintu sai ka ce samau anti tas'aina anti تمشين أنت تدعين الرجال يسعون الرجال يمشون الرجال يدعون أنتما تسعيان أنتما تمشيان أنتما تدعوان الفتيات يسعين الفتيات يمشين الفتيات يدعون yana so ne a wannan fi'ili na fi shi ne fi'ili wanda damun ɗinsa harafinsa na ƙarshe zai kasance harfin inda ne harafinsa ya ƙarshe ya zamanto harfin inda ne yana so ya nuna maka yadda za ka yi mu'amala da wannan harfin inda daidai da irin damirin da daidai da irin damirin da ya shigo cikin wannan fi'ili wanda yake da harfin illa a ƙarshe to a lokacin da ka ga shi wannan fi'ili na fi'ili har illa idan aka danganta shi zuwa duk wani dalilin da ba wau ko ya ba to a wannan ba wau ko yawon mukhataba ba to a wannan lokaci ba a cire komai a cikin sa ba za a cire shi komai ba abin da yake janyo cire-cire a wannan fi'ili shine ka danganta ka danganta zuwa wawun ko ya'un a sababin wawu ko ya zai a samu cire-cire idan kuma ba wawun jama'a ko ya'un mukhataba bane ba za a cire komai ba misalin wannan shine idan ka ce kashitu in ka ce kashi kashitu wannan dalili na mutaharrak kaga harufa guda uku nan fa'un da shinun da ya'un na asali filin ya fito haka idan ka ce lahu na hutu shi ma waudin nan na huwa shi ma ya fito saboda damirin damiri ne ka mutaharrak ne ka hada shi da shi amma idan ka ce na hufa ka cire waudin na hutu din asalin sa na huwa ka cire waudin sai ka bar wawun jama'a kamar yadda ka cire yaɗin kashitu sai ka ce sai ka ce kashu a misali na farko idan ka ce alautu nan ma waudin ta fito waudin ala waudin alawa wanda yake asali ya fito a nan in ka ce alaufa ta cire waudin idan ka ce kabaitu ya din ta fito idan ka ce kabau idan ka ce kabau to ta cire wancan ya din sai ka kawo jama'a amma a lokacin da a lokacin da wannan fi'ili din ya zo ya kasance ba mujarradi bane ba sulasi bane to sai ka ce istada'aitu istada'au istada'aitu waw din kama yadda shi ya kenan sai ka ce istada'au sai ka cire shi a lokacin da ka sa masa wawu jama'a samatil bintu sai ka ce samau samau asalinsa sama sama sai ka ce samat ka cire alifin haka nan da ka zo ka sa mata wawul jama'a sai ka ce samau sai ka ce samau to haka sauran misalan ma ga baki daya a duk lokacin da ka samu daliri in ka samu daliri ba wawul jama'a bane ba yawul mukhataba bane to za ka bar asalin harful illan da ya kasance a cikin fi'ili na ƙarshe za ka bar shi idan kuma alif ne harfin idan kuma alif ne ko kuma ya kasance ta'ul mutaharrar ne ko kuma damiri ne wanda ba wawul jama'a bane ba ya'ul mukhataba bane to wannan lokaci sai ka cire harafi na karshe din wato lamun din zaka zo ka cire shi kamar yadda zamu tsara bayani a cikin qawaid kaidodi al qawaid idza kana an-naqis ya'iyan aw wawiyan naqisi ko ya'i ne ko wawi ne سواء أكان ماضيا كو ماضي يكي أو مضارئا كو مضارئين يكي وأسند أو أسند إلى غير الواو أو ياء المخاطبة aka danganta shi zuwa wani damirin da ba wawul jama'a bane ba kuma yawul mukhataba bane yace la yahduthu fihi taghyirun babu wani canji da yake kasancewa daga cikin canje-canjen da muka kira muke kiran su da suna al-ilali da baya bari ba za a samu canjin komai ba idza kana akhirul madi naqis alifan idan kuma karshen filul madi naqis ya kasance alif ne wa usnida ila ghairil waw aka danganta shi zuwa wani damirin da ba waw bane to ɗayan biyu fa in kana sulasiyan in sulasi ne ruddatil alif ila asliha sai a mayar da alifin zuwa asalinta wa in zada ala salasa qulibat al alif ya idan kuma ya wuce harufa guda uku sai a canja alifin zuwa ya idan fi'ili madi na fiti karshen sa ya zamanto alif ne kamar misalan nan da suka gabata kace ala kace ala ala sai kace alautu sai ka ce kaza kaza sai ka ce kabaitu kaza kabaitu kaga da ka danganta shi zuwa dalili ala din alif din ala din sai ka mayar da shi zuwa asalinsa menene asalinsa shine wau sai ka ce alau ka ce kaza alif din nan na kaza sai ka mayar da shi asalinsa menene asalinsa shi da ya sai ka ce kabaitu sai ka ce ka zai ku shi yasa a nan a cikin ka'ida din yace maka wa usmi da ila ghairil waw amma inda waw ka nasabta to sai dai ka cire ka cire alifin gaba daya wanda asalin sa waw ne ko ya ne sai ka cire kamar yadda ya zo a misali na gaba da shi da yace alautu sai yace alau yace kadaitu sai yace kadau kaga ya cire alifin gaba daya alif din ala din a alau an cire shi asalin sa alau haka shi aka ce alau alif din qada din sai aka ce qadau aka cire alif din qada da muka sani saboda menene an danganta shi zuwa wawul jama'a amma anan da ke ba wawul jama'a bane aka danganta sai aka mayar da shi asalin sa alif din ala wawu sai aka ce alautu alif din qada alif ne sai aka ce qadaitu qadaitu wannan shi ne ƙa'ida da yake magana a kansa sai ya ce idan takalar ta'u tanisi bil madin naqisi idan ta'u tanisi ta hadu da madi naqisi fil madi wanda karshen sa harfin illa ne allazi akhiruhu alif wanda karshen sa harfin illa ne wanda aka canja shi zuwa alif hudifatil alif sai a cire alifin saboda menene لالتقاء الساكنين لالتقاء الساكنين فدو مثال ده شدا كتي سما idan kace sama aga akwai alif a karshen sa wanda asalin wannan alif din wawu ne saboda daga sama yasmu yasmu ko sama yasmu a wannan babi yake to da kace sama sai ka zo ka sa ta wuta alisi kace samat samad to wannan alif din babu kafire saboda menene diltiqa isafilaini sukuni guda biyu ne suka zo suka haɗu sukuni biyu sun haɗu sukunin alif din sama da sukunin ta'u ta'anisi din samad sukuni biyu sai aka cire ɗaya sukuni shine alif din aka cire shi sai aka ce samatil bintu samatil bintu an cire alif tsakanin mimun dinnan da ta'un din saboda menene saboda haduwan sukuni guda biyu haka duk misali irin wannan kamar ramat rama sai ka ce ramat kaba sai ka ce kabat haka za ka dinga cirewa إذا أسند الناقص ماضيا أو مضارعا إلى واو الجماعة أو مضارعا إلى ياء المخاطبة حذف حرف إلا وبقيت ال... وبقيت الفتحة قبل الواو والياء إذا كان المحذوف ألفا وذم ما قبل واو الجماعة وكسر ما قبل ياء المخاطبة إن لم يكن آلفا إذا أسند الناقص ماضيا أو مضارعا فيه ناقص ماضي يكون مضاري إذا أكدن جنتاشي إلى واو الجماعة زوى واو الجماعة ko kuma mudari'i ne aka danganta shi zuwa ya'ul mukhataba hudifa harful illa harful illa din sai a cire shi bari mu dauki misali na farko fili naqisi wanda yake madi wanda aka danganta shi zuwa wawul jama'a naqisi wanda yake madi wanda aka danganta shi zuwa wawul jama'a misalin sa shine kaman kamar misali kashitu nan ka ɗauki kashu ko ka ɗauki nahu ko ka ɗauki alau ko ka ɗauki kabau ko ka ɗauki istadau ko ka ɗauki samo waɗannan misalan nan na ƙarshe ƙarshe majmu'a na farko ko kuma a misalai daga na ɗaya zuwa na shidan nan idan ka ɗauke su za ka ga cewa kowanne daga ciki fi'ili ne na wanda yake mabi ne sannan kuma an danganta shi zuwa wawul jama'a to shi kenan sai aka cire wawul jama'a din harful aka cire harful illa din kai harful illa duk an cire su in ka duba zaka ga a kashu ba ya din kashitu a nahudin ba waw din nahutu saboda wannan waw din da kake gani na nahu na nahudin wawul jama'a ne ba waw din asali na nahutu wancan na baya bane a alau din nan babu waw din alautu a kazau babu ya ɗin kazaitu a istad'au babu ya wanda asalin wau ne na istad'aitu a samau babu wau ɗin sama ya sumu wannan wau ɗin wawul jama'a ne fil madi ne sai aka cire shi aka cire harfin illa ɗin saboda wawul jama'a ta shigo ciki idan kuma fi'il mudari ne fa mu ɗauko misali na fi'il mudari'i fi a fi'il mudari'i idan ka ɗauki a misalan nan daga na bakwai na zuwa goma sha biyu to in ka ga abin nan za ka ce tasa'ina tasa'ina tamshina tamshina za ka ce za ka ɗauki misali misali na yad'una misali na yamsuna da yadu'una da yas'auna waɗannan misalan su zaka ɗauka saboda su ne masu wawul jama'a misali na goma da goma sha ɗaya da kuma goma sha biyu yas'auna yamsuna yadu'una a lokacin da fi'il mudari'i na fifi mai ɗauke da harfin illa aka danganta shi zuwa wawul jama'a to sai aka cire harfin illa din a yas'a an cire alif din yas'a din sai aka ce yas'auna aka kawo jama'a ina alif din yas'a an cire shi sannan kuma a yamshuna an cire ya din yamshi in ka ce yamshi akwai ya sai aka cire ya din aka ce yamshuna asalin sa yamshiyuna aka cire ya din aka dawo salin sa aka bawa shi ne aka ce yamshuna saboda menene fil mudari ne nafi ya hadu da wawu jama'a a yad'una an cire wawdin yad'u wannan wawdin da kike gani wawul jama'a ne ba wawdin asali na yad'u bane saboda menene shi mudari ne naqisi wanda aka nasabta shi zuwa wawul jama'a sai aka cire harfin illa din sannan kuma mu dauki misalin sa da yake au mudari'an ila ya'il mukhatabati ko kuma fi mudari'i aka na danganta shi zuwa ya'ul mukhataba shine daga misali na bakwai da takwas da kuma tara wannan anti anti sai ka ce tas'aina tas'aina alif din harfin illa na sa'a yas'a an cire shi wannan yaɗin da kake gani ya'ul mukhataba ce ya'ul mukhataba wanda in za ka yi magana da mace za ka yi amfani da wannan yaɗin wannan yaɗin ne misali in ka ce tadribu in mace ce sai ka ce tadribina tadribu kana duka kai namiji tadribina kina duka ke kenan wannan yadin ne anan tas'aina harkun illa na sa'a yas'a in an cire shi in ka ce anti tamshina wannan yadin da kake gani tamshina yawul mukhataba ce ya da ake ake magana da ta mata yaɗin abin nan yaɗin yamshi ko tamshi din nan an cire shi anan in ka ce an ci ta bi aina wauɗin da'a yad'u wauɗin yad'u an cire shi wannan yaɗin da kake gani ya'ul mukhataba ne wannan yaɗin ya'ul mukhataba ne ma'ana idan aka nasabta fi'il mudari'i zuwa ya'ul mukhataba to za a cire harfin illa na fi'ili na fiti din za a zo a cire shi to shine sai sai kuma ya ci gaba أو مضارعا إلى ياء المخاطبة هدف حرف إلا وبقيت الفتحة قبل الواو والياء سي فتحة تزوت تسلسي قبل الواو والياء إذا كان المحذوف ألفا أظن ليس نفي أظن لوك سند حرف لك سيري الألف تو ذاك بر فتحة تاكن وولن da kuma yaɗin me fa'idan barin wannan fata saboda a gane harafin da aka cire shi wato aka ga fataha ne aka bari abin da aka cire din alif ne kenan misali kaman in ka ce tas'aina tas'aina kafin yawul mukhababa din ka bar fataha saboda haka za ga ne alif ka cire na tas'a tas'a wannan alif din ne ka cire dan a gane alif ka cire sai ka bar fataha sai ka bar fataha anan sannan haka ne kace yas'auna wannan tas'aina ta bar fata ne kafin ya in kace yas'auna ta bar fata kafin wau saboda yas'ane da ka sa wau sai kace yas'auna ta bar fata ba ka ga ba kace yas'una ba kamar inda ka saba kake yi a fi fil mudari ni wawu jama'a za ka ce yad'una yad'una anan bai saba kace yas'una ba saboda in kace yasuna din ba za a gane harafin da aka cire ba kace yasauna ko yashauna yasha ba alif bane kasan sa sai kace yashauna dan a gano alif ka cire yasa sai kace yasauna dan a gano alif ka cire amma idan kace yaduna wau ka cire saboda haka kabar damma haka nan ya'funa ko yadununa duwau ka cire saboda haka sai ka bar gamma to shi yasa yace maka yace wa baqiyat al-fathatu qabla al-wawi wal ya'i za a bar fataha kafin wawu da ya idan kana al-mahzufu idan abin da aka cire din alifan alif ne wa dumma ma qabla wawi jamaa idan kuma wawu aka cire sai ayi gamman kafin wawu jama'a din in wawu aka cire kamar misali yad'una yad'una za ka ce sai ka bar damma kafin wawu jama'a din sai ka ce wa kutira ma qabla ya al mukhataba in kuma ya al mukhataba ne sai a ci a sai ayi kasaran abin da ya zo gabanin sa ba ruwanka da asalin kalma harafin da aka cire shi misalin wannan kaman tabi'ina da yake tabi'ina tamshina tamshi tamshina kaga kasara ne zo kafin yawul mukhabar hakan kace tabi'ina tabi'ina kasara ne zo kafin yawul mukhataba ba za ka ci anan ba zai yiwu anan ba zai yiwu kamar yadda wannan kasara din damma kace ai asalin harafin da aka cire din a wawun ne ba zai yiwu ba sai ka kawo kasara saboda za'ul mukhataba din kasara take bukata saboda harfin maddi ne anan ya yasa yace wa dumma ma qabla wawul jamaa wa kusira ma qabla ya'il mukhataba in lam yakun alifan idan dai ba alif bane in dai ba alif aka cire ba in wawul kafin wawul jamaa sai ka bada damma kafin wawul mukhataba sai ka bada kasara in abin da aka cire din ba alif bane misali ya kasance kamar wawu aka cire kamar yad'una sai ka kawo damma saboda wawu jama'a ne tabi'ina tabi'ina sai ka kawo kasara saboda ya'ul mukhataba ne haka nan tamshina anan ma ya aka cire ba alifa saboda daga yamshi ne yamshi kaga ya tafi ne sai ka ce tamshina kabar kasara in dai ba alif aka cire ba to kafin yawul mukhataba zaka kawo kasara kafin wawul jama'a zaka kawo damma amma idan alif aka cire zaka kawo fataha kafin wa zaka kawo fataha kafin ya'ul mukhataba din da kuma wawul jama'a gaba daya المضارع الناقص الذي آخره ألف إذا أسند إلى ألف اثنين أو نون النسوة أو نون النسوة yace mudari'i wanda karshen sa alif ne in aka danganta shi zuwa alif isnaini zuwa alif isnaini ma'ana aw nunun niswa ko kuma nunun niswa hulibat alifuhu ya'an alif din shikenan sai a canja shi a jiya shi zuwa ya'u shi naqifi wanda karshen sa alif ne in aka danganta shi zuwa alif isnaini ko nunun niswa misalin wannan shine ka ɗauki inda ya ce an tuma tas'ayani tas'ayani an tuma tamshiyani an tuma tad'uwani tad'uwani alfatayatu yas'aina yas'aina tas'a sai ka ce tas'ayani alif din tas'a din sai ka mayar da shi ya sai ka ce tas'a yani alif din ka mayar da shi ya saboda menene ka nasabta ka nasabta shi zuwa alifu ne sannan haka yas'aina kace ka nasabta shi zuwa nunin yuswa ka canja alifu yus'a din zuwa ya sai kace yas'aina yas'aina to haka ne duk inda kaga nafisi karshen sa alif ne aka danganta shi zuwa alif ne ko nunin yuswa za a canja wannan alifin ta koma zuwa ya حين قلبت ألف ياء الأمر الناقص كالمضارع في جميع أحكامه فيل الأمر ناقص كما مضارع أتكن حكم سو كنشن da aka bayyana na baya hukuncin da ka bawa mudari haka za ka zo ka bawa amr saboda fi'il amr din an dauko shi ne daga mudari aka dauko shi karatun yau din akwai dan wahala توكيد الفعل توكيد الفعل شيني كأكد فيه كما يدعيك أكد اسمي شيني أكي أكد فيه مثال أكد فيه شيني مثال ذاك شيء جاء الأمير ذاك شيء نفسه كما ينمك كرنت نحو وكشي شربت الماء كله to kaga ismi ne ka akkada shi to haka fi'ili ma ana akkada shi misalin wannan shine kaga a fi'ili wani lokaci tawkidin yana zuwa linkin balinki misali wa rabbika lanas'alannahum ajma'in lanas'alannahum ajma'in lanas'alannahum din sai muka akkada shi da ajma'in ajma'in wani lokaci za mu akkada shi da tawkidi kala biyu misali فسجد الملائكة كلهم أجمعون هذا كلهم تأكيدني كما أجمعون تأكيدني إن كتل لنسألنهم أجمعين تأكيد الولاد إذن كتل فسجد الملائكة كلهم أجمعون تأكيد الولاد وهكا تأيلية تفيا وأن مكيم بياني أكان سجيا شيخ مهي الدين عبد الحميد شيني يتيق ديوان المغنى وأن mun yi bayanin jiya cewa malami lugha ne sosai yace idan ka ce in ka kawo nunu tawkidi khafifa in ka kawo nunu tawkidi khafifa a fi'ili misali idan ka ce in ya in ya zahaban zaidun in ya zahaban zaidun nunu tawkid khafifa kaman la nas'alannahum ajma'ina amma idan ka ce imma ya zahabanna kaman kulluhum ajma'una in gane wannan kama haka ne nunu tauki da safifa kaman ka akkada da tauki guda ɗaya ne ثقيلة كما إما يذهبن لأكيدن كمان كأكدا كده توكيد الجديد to kamar haka ne to fi'ili din wajen akada shi yana da hukunce hukunce kamar yadda ismi shi ma wajen akada shi akwai hukunce hukunce توكيد الفعل أحكام توكيد الفعل وكنت وكنت أكد فعل الأمثلة وحقك لأخدمن الوطن والله لأقومن بواجبي تالله لأصائدنك وحقك لسوف أخدم الوطن والله لأقوم بواجب الآن تالله لا أسائدك لا أسائدك إما تسافرن تتألم ل- لترحمن المسكين هل تسافرن في الصيف لا تكثرن من الجدال إما تسافر تتألم لترحم المسكين هل تس- هل تسافر في الصيف لا تكثر من الجدال ساعدن الفقراء اقتصد- اقتصدن في- في النفقات ساعد الفقراء اقتصد اقتصد في النفقات abin da yake so ka gani ka- ka sani a majmu'a na farko shi ne shi idan ka kawo kasam in ka kawo rantsuwa ka kawo fi'il mudari jawabul qasmi jawabul qasmi ka kawo a gaba da shi to ɗayan biyu imma lamul qasam din jawabul qasm din tsakanin sa da fi'ilin ba abin da ka ware to a wannan lokaci dole ne ka kawo nunu tawkidi ka aka da shi misali wa haqqika ina rantsuwa da haƙƙinka wannan wawu din wawul qasam ne sai ka ce la akhudu manna la akhudu manna al-watan la'afdu manna kace saboda tsakanin lamul qasam din da fi'ilin ba abin da ya raba tsakanin amma ka duba da yake wa hakika la sawfa akhdumul watan tsakanin lamul din da fi'ilin sawfa din ya raba tsakanin tunda sawfa din ya raba tsakanin to ba za ka akada shi ba ba za ka yi tawkidin sa da harfu tawkidi ba hakan da kace wallahi لأقومن لأقومن بواجبي والله لأقومن بواجبي سيكتي والله لأقوم بواجبي الآن سي رنسوا إذ anan da ya kace wallahi la akuman na biwajibi to kana nufi a nan gaba ne a nan gaba mustaqbal ne a nan gaba sai ka kawo harfu tawhidi saboda abin da za ka yi shi a nan gaba shi ne yake da bukatan a karfafa shi saboda ba a san za ka yi ko ba za ka yi ba amma ka karfafa ka tabbatar da cewa za ka yi amma abin da kake yin sa da yanzu fa ba a bukatan ka karfafa shi saboda in ka yi yayi an gani ba ka yi ba in ka yi an gani ka yi to saboda haka idan ya zama to mustaqbali za ka akada da harfi tawhidi wallahi la'akumanna biwajibi kana nufi a nan gaba amma kace wallahi la'akumu biwajibi al'ana a wannan lokaci ba za ka kawo harfu tawkid ba in kace tallahi la'usa'idannaka la'usa'idannaka ka kawo harfu tawkid la'usa'idanna amma da kace tallahi la usa'iduka ka kawo la korewa sai ba tabbatar ba sai ka cire wannan harfi toki kaga kenan me zaka gane anan ba a kawo harfi tawkidi in aka raba tsakanin fi'il mudari'i da kuma labul labul khasm ba a kawo harfi tawkidi a fi'ili idan fi'il mudari'in yana nuna hadir ne al'an ne yanzu ne ba a kawo harfi tawkidi idan fi'il mudari'in kore shi ake ba tabbatar da shi ake ba sannan a majmu'a na biyu imma tusafiranna tata'allam ko ka ce imma tusafir tata'allam in ka kawo imma ko ka aka da fi'ilin ko karka aka da ja'izi ne ja'izi ne idan ka ce litarhamanna almiskin idan ka kawo lamu ta'ali ko ka aka da fi'ilin litarhamanna ko lamu al'amri kai litarhamanna almiskina ko ka ki aka da fi'ilin litarhamil miskin haka in ka kawo istifhami shi ma ja'izi ka aka da fi'ilin ka ce hal tusafiranna fi saifi ko ka ce hal tusafiru fi sauki duk ja'izi ne haka in ka hana wani abu ka hana abu ka ce la tuksiranna min aljidal kar ka yawaita kada ka yawaita musu sai ka ce la tuksir min aljidal shi ma ja'izi ne ko ka akada ko kar ka akada amma lokacin da ka akada da lokacin da baka akada ba daban-daban ne yanzu misali idan na ce maka la tazhab ila suqi in ka ce daɗi na ce la ta zahab ila suki ma'anansa kar ka tafi kasuwa in na ce la ta zahaban ila suki kada kada ka tafi kasuwa kada kaga kada din bahaushe yace kada kai abu kun ya karfafa ma abu daban yake da kar ka tafi kada ka tafi kaga daban yake idan ka ce la ta zahabanna ila suki kada fa ka tafi kasuwa ka ƙara fa kada fa ka tafi kasuwa ka ƙara akka da shi kenan to kamar haka ne ma'anan daban ne a lokacin da ba harfu tawkili ko lokacin da harfu tawkili nun din ka kawo marar shadda da kuma harfu tawkili nun din wanda yake da shadda duk ma'ana daban-daban ne amma ja'izi ne ba dole bane zaka duba dai wanda kake magana da shi yana da bukatan a kar'a aka da masa ne saboda in ka hana shi kawai ba zai abin ba ko kuma kana shakku da taraddudi kamar da a ilmin ma'ali ne zaka san wannan wani lokaci ne jumla zaka yi tawkili a wani lokaci ne ba zaka yi tawkili ba to kaman wannan ne amma jaizi ne fil mudari in ya hadu da imma ko ya hadu da lamun amri ko ya hadu da istifhami ko ya hadu da la nahiya jaizi ne ka aka dashi haka fil amri sa'idan nal fuqara kafatil maji ka fa taimaki talakawa ko sa'idil fuqara ka taimaki talakawa iktasidanna fil nafaqat kana fa tattali a cikin ciyarwa iktasil fil nafaqat kai tattali cikin ciyarwa fil amr shi ma ja'izi ne ka akada al qawaid al madi la yu'akkadu bi nun tawkid yace fil madi shi kwata kata da nun tawkid ba a akada in kana so ka akada tafsiri mazi sai dai kai aka dashi da wannan da kat da ce kat kama zaidu daban yake da kama zaidu ka aka dashi kenan da kat kenan wannan shi ne المضارع يجب توكيده إذا كان جوابا لقطن غير مفصول من اللام مستقبلا مثبتا في فيل مضارع واجبي akkada shi ka karfafa shi idza kana jawaban li qasami in ya zama to jawabul qasam ne rantsuwa kai ka kawo abinda za ka yi akan wannan rantsuwa din amma jawabul qasam din ghayra mafsulin ba a raba shi min al-labi daga lamun din ba tsakanin lamun din da jawab din fi'ilin ba a raba su ba mustaqbalan kuma abin anan gaba za ka yi shi ba yanzu ba musbatan abin tabbatar da shi kai ba kore shi kai ba kenan idan aka raba tsakanin lamun din ko kuma ya zamanto mustaqbal ne a nan gaba ne za a yi abin ko ya kasance ka yanzu ne za a yi abin ko kuma ya zamanto korarre ne a wannan lokaci ba a akadawa المضارع يجوز توكيده إذا كان مسبوقا بإل المدغمة فيما يشي في المضارع جائزين أقل ففاتي idan ya kasance an gabatar da in almudghamati fil ma in din da aka yi da galibin sa cikin ma in shartiyya in na sharadi wanda yake wasir mudari guda biyu jazama to idan aka yi da galibin sa cikin ma za'ida to jaizi ne aka da wannan fi'ili din misali in kace imma imma tusafiranna tata'allam asalinsa in tusafir ta ta'allam ne in kai bulaguro za ka ɗau ilimi da wannan bulaguron za ka ɗau ilimi to sai ka kawo ma za'ida kai idgamin din nunun din in din cikin sa kace in ma tusafiranna ta ta'allam to a wannan lokaci jaizi ne ka kawo nunu tawkidi in ma tusafiranna ko ta ko ka cire nunu tawkidin ka ce in ma tusafir in ma tusafir ta ta'allam au bi adati talab ko kuma idan ya gabata da wani adati da ake gire shi talab da yake adati talab din ya hada ma abubuwa da yawa misali lamul amri da ya fada din nan lamul amri da ya fada nan talab ne istifhami da ya fada talab ne la da ya fada abubuwan nan guda uku da talab ne idan aka ce wa abu talab duk wani abin da akwai nema a ciki ko kuma duk jumlan da insha'i ne suna ce mishi talab kawai suna ce mishi talab misalin wannan idan ka ce in kai ce wa ka umarci mutum ka ce litarham litarha litarhamil miskin ko liyarhamil miskin ya ji kan ko ya ji tausayin miskin umarni ka bai kana nema ya ji tausayin ne in ka ce hal ta'lam ka tambaye kai tambaya kana nema ka sani ne in ka hana kana nema a bari ne ka ce sa shi fi'il amri da kuma istifami da nahayu hana abu duk ake duk ake kiran shi talab abubuwa ne duk wanda akwai nema a ciki ana kiran shi talab su tamanni su ardu su tahabi gaba daya المضارع يمتنع تنفيذه في حالتين في فعل المضارع an hana akkada shi da cikin halayya guda biyu al'ula na farko idza kana jawaban li qasam in ya kasance jawabu qasam ne in ya kasance jawabu qasam ne walam yastaw walam yastawfa shuruta wujubi tawhidi bai cike sharuɗan wajabcin tawhidi ba shi su ne sharuɗan da ya faɗa na baya ghaira mafkulin min allam mustaqbalan mustibatan waɗannan sharuɗan guda uku in bai cike ba ba za a aka dace ba الثانية hali na biyu إذا لم إذا لم يسبق bima yaj'alu tawkidahu ja'izan idan ba kawo wasu abubuwan da zai mayar da tawkidin sai zaman to ja'izi ba shine abubuwan da muka kawo a majmu'a misalai na majmu'a guda na biyu da kuma na uku al-mudu'a abun nan fi'lul fi'lul amri yajuzu tawkidu shi kuma fi'lul amri ja'izi ne sai tawkidin zaka yace wa izhab ko ka ci izhaban ko ka ci izhaban na ko yaushe jahili ne illa iyaka kawai zaka duba wanda zaka bada umarnin ne wanda zaka yi magana da shi shi zaka duba akan shi zai yi abun ko ba zai yi ba kana shakkun zai yi ko ba zai ba wannan ilmul ma'ani ne a shi zaka karanta wannan saboda ka san ka karanta nahwu ka'idodin sa ka karanta sarfu da waye da sauransu to zaka zawo cikin ilmul ma'ani ka duba ma'anonin gaba ɗaya yaya suke yaya za su yi mu'amala da waɗannan ma'anoni kowanne ma'ana akwai irin kalmomin da ya dace ka yi amfani da su an gane shi yasa larabci din yana da fanni fanni fanni ilimi daban daban za ka auna wannan ma'anan wanda irin jumla ya kamata mu shirya masa zai yi mutane ne guda uku kana so ka yi musu ka yi magana da su mutane guda uku wannan jumlan da za ta ba shi za ta gaya masa din daban wannan jumlan da za ta gaya masa daban wannan jumlan da za ta gaya masa daban daban daban in za ka ba wa mutane uku labari ko gudu labari kowanne irin jumlan da za ka gina ya dace da shi ka ba shi labarin to daban daban ne kuma labarin iri ɗaya ne ni ne wani ya zo ya tambayi ya zo ya tambayi wani daga cikin malaman duka yake cewa ajibtu min al-arab yaquluna زيد قائم ويقولون إن زيدا قائم ويقولون إن إن زيدا لقائم ويقولون إن زيدا لقام لقام ويقولون إن زيدا لقد قام يتي والمعنى والمعاني واحدة yace duk kuma ma'ana guda ɗin jide ba so ake a ce kawai zai ya tashi ba da yasa ake caccanjawa ake caccanjawa sai ce musu ai والعرب لا تزيد لا تزيد ولا تنقص إلا لمعنى إلا لمعنى تقتضي shi ba larabe ba zai ɗauko wani kalma haka furu ya ƙara a cikin jumla ko ya rage ba sai da wata ma'anan da da wannan ƙarin ko rage yake bukata da sanan za ka san da cewa larabci akwai aiki a cikin akwai aiki a cikin ko min yadda aka ƙara harafin ko aka rage ta ko wani ma'anan da yake zuwa shi yasa wasu malamai suke cewa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama kare-karen da suka yi a rasmul masahifin nan akwai wasu manoni wanda su suka lura suka gani suka kara wanda mu ilimin mu bai kai ba yi muka zo muka rubuce shi kawai kare ne ake ba ka ga misali irin su wal auda'u khilala wal auda'u din nan sai ka an kawo wani alif an kara ba san dalilin sa ba irin su la azba hannahu din nan ba san wani dalilin sa ba irin su misali minna ba ilmul salina an kawo ya ne kun an kara ko irin su tilqa'i din nan an kawo ya aka kara ire ire man to su agun su ilimin su ya kai su san me dalilin kare wannan mu ya isa gun ba mu sani ba sai sa wani malami yake cewa ilimin mutum ba zai cika ba wato sai yayi dirasa na rasulun masahikin da sahabban manzon ta nan kuma zai gane cewa lalle sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama duk irin ilimi da duk irin karatun da za ka yi daga baya ba kai saka tarar da su a yanzu saboda har yanzu kamar da imamu suyudi a cikin littafin su al-muziri yake fada har yanzu akwai larabcin da malaman larab malaman ilimi na lokacin na larabci ba su gano hakikanin ne da ilimi sa a wannan har yanzu cikin littafin sa al-Muslim kaga ke wannan zai nuna ma cewa su sabon manzo da na bayan su tabi'ai din nan ilimin su din duk irin karatun da kai ba kai saka da ilimi ka gane saboda haka kuskure ne irin su Imam Malik ko irin su Imam Shafi'i irin su Imam Abu Hanifa su tabbatar da abu kai tsaye haka kun ba wani karatu ba wani bincike ba wani abu muke ba mu zo mu shiga mu kwalle ne su ko mu shiga ba karamin kuskure ba saboda ilimin ire-iren zulun ba ba wai irin ilimi ne haka kawai haka kurin ba bayan ilimi na yi karatu ilimi na ci da ƙarfin to haka nan sun shiga halawa sun gana da ubangiji ya tura musu ilimi da dunne ilimi na mauhi ba ya tura musu to mu kuma bangaren ilimi na ci da ƙarfin na neman ma ga yadda yanayin mu balle ilimi na munajati da duri lallal da duri yaushe muka yi ibadan da muka cancanci a dura mana ilimi a kwakwalwa kaga babu su imamu malik fa malamansa dari tara malaman da ya karanta malamai dari tara ka duba ba malamai dari tara ya karatu a wajen wannan ne zai nuna yana nuna ma ilimi na ci da ƙarfi a jebin gunna a nema a jebin gunna karanta shi din an yi shi da zai kamata to balle a dawo ɓangaren munajati hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama in ba alwala ba zai karanta in zai zai karanta hadisi daya sai ya shiga yayi wanka ya sa sabon kaya ya sa kula ya sa rauni ya sai su turare ya yi kyau tukunan sai karanta wannan hadisi saboda girmama hadisi a daidai lokacin da kai kuma kake cewa karatun qur'ani ne mai janaba ko mace mai haila maka su je su karanta kaga tsakanin ku akwai rata ai kai da qur'anin ma kake umartan mace mai haila ko mai janaba ya je karanta saboda ba su ga darajarsa ba shi kuwa hadisin ma hadisi na manzo kawai kwaya ne zai karanta sai ya yi yanka ya yi alwala ya sa sabon kaya ya sa kula ya sa rawani ya sai sa turare to kullum zai karanta dan ne saboda girmama hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam tsakanin mu akwai rata zaya shi yasa idan muka samu lokaci bangaren abin da ya shafi ilimi na rasmu da abin da ya shafi ilimi na qira'at sai ka karanta ta nan za ka gane irin zuzurutun ilimin da Allah subhanahu ta'ala ya ba wa sahabban manzo da tabi'ai da irin shi yasa ma Imam Malik yace in bi aya ce ta Qur'ani in ba yadda sahabbai suka rubuta ba bai halitta ka rubuta wannan mazhabin Imam Malik in ba yadda sahabbai suka rubuta ayan bane wajen kallo da sanne ko kara wani abu bai halitta ka rubuta wannan ayan saboda idan ka rubuta ba yadda suka rubuta ba ka rage wani ilimi daga cikin ilimin da suka asa a cikin yanzu misali rabbil alamina al'alamina ba zai yi ka rubuta shi alif da lamun da ainihin ka kawo alif tsoro tsoro ƙato ƙatuwar alif ka sa ka sa lamun ka ji al'alamin da ya rubuta to wataƙila akwai dalilin da ko ilimin da suka ajiye ta hanyar cire wannan alifin a rubuce sai dai a karatu ta ce rabbil alamin amma a rubuce din ba ku akwai wani ilimi da suka ajiye wajen cire wannan alifin kai ba da sani saboda haka mu dinga yi wa bayan Allah magabata tun kan sahabban manzo sallallahu alaihi wasallama tabi'ai tabi'ai tabi'ai mu musu kyakkyawan zato kuma mu yi yakini ilimin su din ba wai mu yi tunanin mu samu ilimi irin nasu ba a cikin kashi ɗari na ilimin da suke da shi kashi ɗaya ba za mu iya samu kashi ɗaya da shi balle mu yi tunanin challenging ɗinsu ko kuma balle mu yi tunanin za mu yi kalubalance su in kai karanta usul fiqh ka karanta al-qawaid al-fiqhiyya ka karanta al-ashbah wal nazair kaga yadda suke yi suka fito da matsaloli na shiku matsaloli na ibada sanan ne za ka gane cewa to waɗannan mutanen ashe irin su imamu suyudi irin su alhafiz bin hajar su al-imamu nawawi gaggagaggan malaman da kowa ya tabbatar sun kai matsayi na mushtahidi amma suka sallamar musu suka ji su dinnan a sai akwai abin da suka yi saboda abin da kai ba ka gata ba kamar da shi komai ba shi za su duba su ce shi ne abin da ya nuna kaza wajibi ne shi ne abin da ya nuna kaza haramun ne shi ne abin da ya nuna kazan nan za su iya yi a gane wajen su hurufin jarri su hurufin afafi a gane da abubuwan da ya kama ko tartibin jumla wannan jumla ta zo kaza wancan jumla ta zo kaza hukuncin nan kaza za ka ga hadisin bukhari ga lafazin hadisin muslim ga lafazin da hadisin bukhari ga hukuncin da za a fitar a cikin saboda lafazin kaza ne hadisin muslim ga hukuncin da za a fitar saboda lafazin kaza ne kai na ruwanka da wani lafazi ma eh abin da aka kawo maka jumloli guda ashirin suna magana akan maudu'i daya kowanne ɗaya daga ciki ka faɗi ma'anansa ba tare da ma'anan wannan ya haɗu da sauran ba za ka yi ba to ta yaya za ka yi istinbadi ka fahimci ka fahimci matsaloli har yadda za ka ba da umarni na ka ce abu aikin da manya suke na baya ɗin a ajiye kawai a zo a yi sabon aiki sabon ɗan kai mun ba mu zo mu na a su ɗin da suke yi ɗin za su iya ne suke mun muka ce mu za mu bar nasu mu zo mu yi namu mu ɗin mun iya ne buɗin mun iya in har su imamu su suka ce ba za su iya kirkiran mazhaba ba kirkiran matsaloli ba suna na a shashida su waye da iya a irin wannan zamani misalin wannan fa kaman kai ne fa aka kawo kana jin yunwa ba yadda kake aka kawo maka abinci a dafe abin da ya rage maka kawai ka ci da aka kawo abinci a dafe kana jin yunwa kana da bukatun wannan sai ta ce a'a sai ni zan yi abinci na na wani kai ka gane kaga abin da kake bukata farko yi ne ka je ka nemi gona ko arama za a yi a'a saya za ka yi ya rage na ka je ka nemi gona gonan nan za ka iya samu ba ba gyare ce ba kai sassaje ka gyara in ka dace daidai lokacin da ka gyara damuna ne to fa ni'ima ko ruwan sama za a yi ke shuka in kuma ba damuna bane za ka zauna ka jira damuna saboda ba zai yi abinci ya tsiro a ƙasa ba dole ne sai an yi ruwan sama au ko kuma ka je ka nemo injin bayi da ruwa su bayi ka zo ka yi shuka ka jira ka yi noma ka jira ka yi maimai ka jira ya girma ka jira ka zo ka yi sassabe ko kuma ka zo ka yi tsara ka jira ka zo ka yanka ka jira ya bushe ka jira a zo a casa ka jira a kai inji ya nika in kai wannan aiki ne ya rage maka eh ka nemo itace ka nemo ashana ka nemo kananziri in kai wannan ne ya rage maka ka nemo kayan miya gishiri barkono manda waye da sauransu duk tukunan ka daura ka dafa ka ci to gabanin kai waɗannan ayyuka din yunwar ba za ta halaka ba za ta mutu ba eh to saboda haka wallahi tallahi irin da'awan da ake mana a wannan zamani cewa mu bar fiqhu mu bar imamu mali imamu shafi imamu mali me gaya mana haka babu bambanci da wannan misali kamar ya ce ne mu je mu halaka da yin yadda wanda yin wannan ya dame shi nan in bai ci abincin nan take ba zai zai masa lahani zai zo ya halaka au yadda in ya ce ba zai ci wannan abincin ba sai ya je ya nemi nashi tukunnan zai ci gabanin nan zai halaka to wannan kawai halaka ne a gani ta yaya za ka ba wa mutumin da bai iya abu ba ka ce ne ta yaya eh ta yaya za ka ba wanda bai iya abu ba makaniki ne shi gyaransa jinshen da ke gyarawa ko karina yake gyara ko toyota ko honda yake gyarawa sai ka dauki mace da shi ka ce yi mata siyasa ya fitta da shi ba ka ce ya ga wannan ka sace ka bane kamar haka ne fa ina muka yi ilimi da za mu iya ɗaukan aya mu yi istinbadi misalai za mu iya ɗauko hadisi mu yi istinbadi wallahi ba za ta tabbatar da wannan maganan da nake gaya ma ba da Allah sai ta yi karatu sama da shekara goma tana karatu ilimi sai na karuwa ilimi sai na karuwa ilimi sai na karuwa za ka zo ka tabbatar da cewa to ba a maslaha ba abin da yake dace da kai illa ka sallama wa malamai kai wani shi ghayatu ghayansa shine kaga wani abu ba hankalinka bai dauka ba duk abin da ka gani a littattafan malaman hankalinka bai dauka ba kai ba gaskiya ba duk abin da baka fahimta ba shi kenan ba wanda ya fahimta Allah ya yi fahimta in da ya kaso irin fahimta na da naka da tsaye duk abin da ban gane ba shi kenan kowa bai gane ba a yi naka da wannan siyasi ne wannan siyasi ne ba ma alfari ba fa siyasi ne ma alfawari duk abin da ban gane ba baka gane ba duk abin da ban sani ba baka sani ba ta tayaya ina daga wannan abu saboda haka yana da hatsarin gaske malamai بغض النظر gaba ɗaya malamai kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni wanda jina ja'u min ba'di yaquluna rabbana qul lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tujal fi qulubina ghillan lil ladina amanu kasance a inda Allah ya dora mu a gane idan muka ce za mu yi kwakule kwakule a malamai wannan ash'ari ne wannan maturidi ne wannan sufi ne wannan mu'tazili ne waye kaza kaza mu kushe wannan mu kushe wannan mu yabi wanda muke so mu kushe wanda muke so to wallahi mu nemi inda za mu zauna gobe wani wanda muka kushe muka bata masa suna din muna ga rurutun inda yake aka ce mu shiga mu je inda kusa da yake mu muna so mu ganshi mai mai alfarma ba zai yi mu ganshi ba kuma a nan duniya muna kwance mu muna lalata ta inda za ta gane wannan Allah subhanahu wataala bayan ya sa ɗan wuta cikin wuta me suka ce ya zaka yi malana la nara rijalan kunna na'uddu min ashraf haka suka yi mamaki kaya malana la nara rijalan me yasa ba ma ga wasu mutane ne kunna da a duniya mun kasance na'uddu min al-ashrar muna kidaya su cikin ashararru mutanen banza yaya mun shigo wuta su din kuma ba ma ganin su a cikin wuta saboda in ka shiga wuta duk wanda ba ka gan shi a cikin wuta ba yana cikin gidan ashararru in ka shiga aljanna duk wanda ba ka gan shi a cikin ba to yana cikin wuta kaga kanan za ka gane kenan akwai wasu mutanen da da Allah a rayuwar duniya ana cewa mutanen banza ne fasikai ne kafirai ne wai ana lalata su sannan ba za a gan su a cikin wuta ba suna gidan aljanna su kuma waɗanda suke lalata su din su ne za a gan su cikin wuta saboda su ne suka ce malana la nara rijalan kunna na'udhu min al-ashrar saboda haka yana da hatsari sosai shi yasa wani malami yake cewa ilimin jarhu wa ta'dil yake cewa malamin ilimin jarhu wa ta'dil ne a mukaddimar jarhu wa ta'dil din sa yake jarhi da ta'dilin nan da muke yi muna yin sa ne ala hasabi ما تبين له من أحوال الرجال تعديلا وتشريعا بيجي يدري أبو يبين صبر كاري مرتبة حديث النبي يتي إن با هكذا يزام إيه جرها مثل شيء فلان كذاب لا يهتدي فلان ضعيف لا يروى عنه يعني أنا أجر أنا الجنة ساتجي ولا أنا أنا مجرد mun zo muna cewa shi kan muka da shi ba a karban hadisin sa da ifi ne ba a rawaito hadisin sa mu mun duba zahirin abin ilimin da ya isa gungu da kare martaban hadisi ta yi mujarra wani yana na gina aljinin aljanna sai ya ce aya za ka ce da wani a nan kuma ka ce ba a karɓar hadisi abin da ya sa ba su ba Allah ba ya gafara watakila wani hidima da ya yi wani hidima da ya yi wa addini a matsayinsa na malami din shi kawai Allah zai duba ya gafarta wa abin da ya yi a gani tunda annabi Isa alaihi salam yake cewa in ku azibhum fa innahum ibaduk yana magana kan suwa fa yana fa magana kan waɗanda suka ce shi Allah ne ko shi dan Allah ne in har annabin Allah Isa alaihi salam baya katsalanda baya shiga harkan Allah yadda wanda ya tabbatar mushriki ne ya ce shi dan Allah ne ko shi Allah ne ba zai yanke hukunci cewa wani nan ka dan wuta ne ba sai dai ce in tu'azibu fa innahu ibaduka ka ji ba wa in taghfir lahu fa innaka antal azizul hakim to yaya wanda kai ma da idan da ka taba ganin sa yana sallah ka yanke hukunci akan da cewa ai wani dan wuta ne har masallaci za a zo a gina a zo a shi a gina masallaci sai a rubuta masjidu zo a ce a ce masjidu abin nan masjidu ko ifatin nafiya masallacin mutanen da suka ke za su tsira a lahira ya shiga wala ya amanu makar Allah illa kawun masallacin waɗanda su ne masu tsira a lahira ka ba wa kanka garanti sannan kuma ka yanke hukunci cewa su wani nan kawai wani sani kuma annabi isa alaihi salam masu cewa ɗan Allah ko dan shi dan Allah ne ko shi Allah ne bai yanke hukunci kas ba saboda kar ya shiga lamarin Allah yace in tu'azzibhu fa innahu ibaduka wa taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim Allah ya samu rani wa salamu ala